الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau 28 ga watan zulhijja hijira tana da 1443 wanda ya dace da 27 ga watan 7 miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin fikin darasin sira ko cikin littafin ashifa muna cikin alfasulu alkhamis ko muna tsakiya wa kala ta'ala fasul alkhamis yana magana akan ainihin me akan ainihin rantsuwa ko akan rantsuwan da Allah ya yi da tabbatar da darajojin manzon Allah ka san a baya mun yi akan rantsuwan da Allah ya yi da abubuwan da ya ba manzon Allah ya rantse da rayuwar shi rantse da kaza kaga wannan wani daraja ne daban ana so a faɗi wani abu a rantse da kai yau kuma kai din ake so a faɗi darajar ka sai a rantse da wani babban abu sannan a tabbatar da daraja wannan fasalin abin da yake magana akai kenan fala uqsimu wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace fala uqsimu bil hunnas al jawari kunnas ila qawlihi zuwa fadin Allah madaukakin sarki wa ma huwa bi qawli shaytanir rajim in ka lura a cikin suratu suratu takwir ko yawwa Allah ya kawo wannan rantsuwan daga wannan rantsuwan har zuwa ma huwa bi qawli shaytanir rajim din nan da rantsuwan da jawabin rantsuwan ko kuma abin da aka yi rantsuwa aka yi wannan ayoyin sun kunsa. To idan ka karanta waɗannan ayoyin, a nan ne za ka fahimci Allah ya rantse da babban abu akan tabbatar da darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce la uqsimu. Ai yana nufin uqsimu wato an yi tawiloli da yawa akan wannan ladin. Amma mafi ƙarfi dai sun ce ladin za'ida ne. ainihi ma'anan shi uqsimu ne duk da akwai wasu zaka ji sun ce ladin shi ma zaman kan shi yake ai kamar a Hausa ne kace fala uqsimu ba ma sai na rantse da abu kaza ba ma'ana abun ya tabbata ba ma sai an rantse ba gashi nan ji an yi maganganu amma dai wa malamai dai wanda suka fi jiya suka ce ladin zaidan shi la uqsimu ai yana nufin uqsimu ina rantsuwa da wa'ancan abubuwan bil kunnas aljiwaril kunnas wallahi za asas wa subi za tanabbas innahu la qawlu rasulin karim Allah ya rantse da taurari masu gudana masu gudu su je su fada wanda suke jujjuyowa yau su fada gobe su dawo sannan ya rantse da ainihin dare idan ya fuskanto ko ya bada baya a wani kaunin sannan ya rantse da asuba idan ya numfasa ya gari ya waye kenan akan ne duk Allah ya rantse da waɗannan manyan abubuwan ya ce innahu da qaulu rasulin karim wannan qur'anin damirin na qur'ani ne ai innal qur'ani wannan alqur'ani da qaulu rasulin karim lalle faɗi ne na wani manzo karimin mai daraja mai karamci ai yana nufin karimin inda musilihi mai daraja a wajen mai aiko shi kasan daraja kala biyu ne akwai wanda shi a can tushe ba kowa bane amma ganin inda ya fitan shine a nan inda ya zo za a girmama shi yanzu misali sarki ne sai aiko ainihin shugaban kasa ne aiko odilan shi ne mai tsayawa a bayan shirin nan in ka je fada shi ne amma kuma na cewa daga fadin shugaban kasa dole ku girmama shi to shi girman manzon Allah din inda munsilihi shi ba wajen wanda aka aiko wajen wanda ya aiko shi a wajen shi yake da girma kaga girma ya kure ko ziku wacin ma abocin karfi ala tabligi ma hummilahu ma'abocin ƙarfi a bisa isar da mahun milahu abin da aka ɗaura mushi minal wahayi na wahayi kasan wahayi abu ne mai nauyi amma kuma yana da ƙarfin ɗaukan isarwa har Allah yake cewa ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fa ma ballaghta risalati aha minal wahayi na wahayi sannan makinin shi matabbacin daraja ne ai yana nufin mutamakkinin manzilati abin tabbatarwa matsayi na daraja ne min rabbihi daga ubangijin shi kaga wanda ya dauko darajar shi a tushe ai ba bukatan kudin ko ku yadda ko kar ku yadda shi ya riga ya gama samun abin shi a tushe saboda haka tun daga wajen ubangijin shi shi abin tabbatarwa daraja ne rafi ilmahalli mai madaukakin matsayi ne indahu a wurin Allah sannan mutsa'in sama shi abun bi ne a can ai yana nufin fis sama'i a can sama din abun bi ne sannan aminin alal wayi shi amintacce ne bisa wayi kaga ai darajoji sun gama darajar ya taso tun daga wajen ainihin mahalicci sannan in nan duniya kun ki yarda to shi a can saman ma mudain abin bi ne wanda na sama suka bi shi ko na kasa don kun ki sai ne na'am ka gani na'am to shine yace kala ali ibn a isa to wannan dai ayoyin kenan to amma wayannan ayoyin gamirin akan waye sauka shine ali ibn isa wa gairu da wani shi da cikin malaman tafsiri suka ce ar-rasulul karimu din nan huna anan muhammadu sallallahu alaihi wasallam ana nufin annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam ba ya ce inna la qawlu rasulin karim ba to in wannan fassara ya tabbata annabi Muhammad ake nufi sallallahu alaihi wasallam kaga fa jami'ul awsafi baki ɗayan sifofin da suka biyo baya bi kuwatin inda jil arshi makinin mutsa'in samma aminin to wayannan sifofin gaba ɗaya kaga a ba'du bayan wannan ala haza a bisa wannan fassaran kaga sifofin gaba ɗaya da huje zaune manzon Allah yake na'am wa ƙara gairuhu wani isa wani aliyu isa ko sauran jamhurin malamai kenan suka ce wannan ɗin huwa jibrilu mala'ika jibrilu ne wanda ya karɓo saƙon daga Allah zai isarwa manzon Allah shine mai wannan darajar to wanda aka aiko ya samu wannan darajar ya kuma wanda aka aikowa kaga nan ma wani ƙarin daraja ne na manzo Allah a shi aka ai shi din ya bi karbi wannan wannan wanda aka aiko zuwa gare shi kenan to ya kuma wanda aka aiko sakon na'am a gani ya ce a fatar jibul da fatar jibul ausafu ilai kaga sifofin gaba ɗaya sai su dawo kan jibrilu kenan Na'am.
wato ya danganta da yanayin fassara ko Na'am.
wala qarra'ahu haƙiƙa ya ganshi na'am ya'ani yana nufin muhammadan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma wannan ainihin ya'ani din na muhammadan wannan yana nuna ainihin fa'ilin ra'ahu din Na'am.
hakika ya gan shi waye mai ganin yana nufin muhammadan annabi Na'am.
muhammad sallallahu alaihi wasallam shine ba wai hudin ka sai mafuli ne Na'am.
to wannan ya'ani muhammadan din yana koma fa'ilin ne Na'am.
wala qad ra'ahu hakika gan shi waye ya gan shi din muhammad sallallahu alaihi wasallam To, walakar ra'ahu Allah ya kala mirin ra'ahu ko? To, wane ne manzon Allah ya gani ɗin kila ra'a rabbahu?
na'am A fassarorin malamai, wasu malamai suka ce walakar ra'ahu bil ufuqil mubin yana nufin ra'a rabbahu bil ufuqil mubin ne, ya ga ubangiji shi. kamar yadda dai ko da Aisha da Abdullahi bin Abbas ba sun ta muhawara ba akan manzo Allah ya ga Allah Aisha tace bai gan shi ba Abdullahi bin Abbas da aka zo wajen shi ma shi kawai ta ira ahura ahura ah, sai da shi ne saboda wani ya tabbatar da ya gan shi to haka ne yace to akwai fassarar da suke ce ra'a rabbahu ya ga ubangiji shi ne da karra a wuce na'am wakilin wasu malamai kuma masu tafsiri suka ce ra'a jibrila na'am ya ga jibril ne fi surati a cikin suran shi jibril ya bayyana mar a suran shi na mala'ika ya gan shi na'am wa ma huwa alal gaibi bi zanin to kaga yanzu anan ma ai wani matsayi ne na manzo Allah ba wanda zai ga malaika a sifan shi ci gaba da rayuwa bai isa ba kowai daga nan da ka ga malaika to shikenan kuma ka je daga nan duniya amma shi manzo Allah shugaban malaikun Allah ya bayyana mar ya bayyana a irin surar da Allah ya mar kuma ya bayyana ya ganshi kuma aka ci gaba da rayuwa na'am kaga ai wani daraja in ma aka ce ra'a jibrilan ne ai wani babban matsayi ne wanda ba wanda aka ba wa sai shi na'am na ɗaukar da gani ko bisa Eh? an ina zuwa a yi ya zo wa ma huwa alal gaibi bizanin a ruwayan su irin imamu kisayi ko yawwa da sauransu su a ruwayan su bizanin ne a ruwayan mu kuma na warshu da kuma ainihin kanun da sauransu shi kuma bibanin ne shi ne kowanne zai kama ne ma'anarsa na'am na'am ya ce aha fa- wa ma huwa alal gaibi bizanin na'am shi manzon Allah ma huwa shi bai zamo bizalinin abin tuhuma ba alal gaibi a bisa wannan gaibin da yake karbowa yake bayyana mana ba Allah yake cewa zalikal menene tilka min anba'il gaibi nuhi ilayka ai tilkan qur'ani ne wannan qur'anin ai gaibi ne muke waye shi gare ka ka bayyana wa mutane na'am to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama abin tuhuma a wannan gaibin ba Na'am.
ma'ana duk abin da ya faɗa din nan gaba ɗaya gaskiya ne ba a tuhuman shi da cewa yayi ƙari ko ya rage na'am wa man qara'aha wanda ya karanta ta bi badi da badi yace bi banin kaman kira mu kenan ba fa ma'anahu ma'anan shi ma huwa bi bakilin manzo Allah bai zamo marowaci da wannan abin da ake bashi ba ai babban matsalan da yake damun yawancin ainihin mutane an baka ka bayar kai rowa to shi manzo Allah bai zama marowaci ba. duk abin da Allah ya bashi yace ba duk yana bayyana ba rowa a ciki amma yanzu wai an baka wani abu ne irin na karuwa na miye miya ce da Allah ɗaliban nan gaba ɗaya kowa ya samu kai kuma kake gani ya ni na sha wahala yau shekara ta nawa ina nema su lokaci ɗaya kawai ka ɓoye to manzo Allah dai sai gani ne kuma huwa alal gaibi bi gani Na'am.
shi ne zamo maroci bisa wannan gaibi da Allah ya bashi ya bayyana wa mutane ban ka karanta shi da bat kenan Na'am.
ai bi bakilin bi du'a bihi bai zamo maroci da kira zuwa ga Allah bihi da shi wannan abin da Allah ya bashi na gaibi ba wata zikiri da kuma tunatarwa bihi kame da hikimomin shi wa bi ilmihi da kuma ilimin sa duk manzo Allah ba maroci bane duk abin da kaga bai baka ba to ba a bashi an ce bayar ba amma ana bashi baya ruwa zai bayar Na'am.
wa hazihi to amma wannan ayar wa ma huwa alal gaibi bidanin nan wannan ittibaqin malamai sun ce ni Muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ake nufi fi ittifaqi da ittifaqin malamai gaba ɗaya sun tabbatar da haka Na'am.
wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce nun wal qalami al ayat ka karanta ayoyin da suka zo bayan wannan farkon sura Na'am.
idan ka karanta za ka tabbatar da a Allahu ta'ala bima a bihi min azimi kasami Na'am.
kana karanta nun wal qalami wa ma yasrun kana tsayawa anan zaka in kai tunani Allah ya rantse da abin da ya rantse da shi na girman rantsuwar shi saboda abin in an ce ka zauna kai bayani ba zai bayyana ba Na'am.
wal qalami ko yace Allah ya rantse da alƙalamin kudura shi wannan alƙalamin kudurar duk wani abin da zai faru da abin da ya faru gaba ɗaya shi yake rubutawa wa yake da daman ya sharhan su ne su ne alƙalamin ya rubuta sannan ya ce wa ma yasuruna an rantse da alƙalamin da kuma abin da ainihin mala'ikun da ake wakiltawa suke rubutawa ba yana cewa ah, menene wa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya namuna ma ta faru ba kuma can ƙarshe ya ce ma li hazal kitabi la yugadiru sagiratan wala kabiratan illa asaha saboda haka abu mai girma ne to Allah ya rantsuwa da dukan alƙalami mai rubutun da kuma masu rubutun abin da suke rubutawan gaba ɗaya Allah ya rantse da shi Na'am.
aha Ah, bima aka sama bihi min azimi kasami ba to akan me Allah ya rantsuwan ala tanzihil mustafa a bisa tsarkake annabi abin zabi Na'am.
mimma gama sabkul kafaratu bihi daga abin da kafirai suka kaskantar da mutum eh, suka kar- wulakanta manzo Allah da shi ba sun ce mishi shi asadirul awwalin ne shi makareci ne shi mahaukaci ne shi kaza ba wata kazibi wata kazibiyum law da ƙaryata shi da suka yi to Allah yana so ya tsarkake shi daga wannan abin da suke faɗa to sai Allah ya yi wannan babban rantsuwan saboda ku tabbatar da tsarkakewan ba na wasa bane Na'am.
wa anasahu Allah ya ɗebe masa kewa da aka zo tsarkakewan ba ta ka rabu da su duk ƙarya suke kaza ba a sai da Allah ya ɗebe mar kewa a cikin ayar ɗin ka lura wa ba sada amalahu Allah ya shimfiɗa mar burin shi gaba ɗaya da yake abin da yake buri aka tabbatar mar burin Na'am.
wannan fa duk kafin a tsarkake ɗin Na'am.
bi kaunihi da faɗin Allah madaukakin sarki muhsinan kidabahu kuma a faɗin ma Allah yana mai kyautata kidaban ka dinin kidaban da yayi Na'am.
ma anta bai ce bi majnunin ba ma anta bi ni'imati rabbika sai da aka gabatar duk ni'imomin ubangiji da ya ma ya fifita ka ya kai ya mai da kai kai ruwan mursalina kai ruwan ya kai ruwan kaza kai ruwan kaza Allah ya baka komai din nan kaga darajoji sun tabbata Na'am.
ya ce to bi majnunin kai ba mahaukaci bane abin da suke faɗa ƙarya ne ba sun ce ya ayyuhal ladzina zila alayhi zikr innaka la majnunun ba to Allah yana so ya tsarkake shi da wannan to sai da ya gabatar da wannan mukaddima Na'am.
sannan bayan an rantsa da aka roƙi amar ma sai da aka ƙirbe mar cewa aka cika amar buri bi ni'imati rabbika bi majnunin Na'am.
kai ba mahaukaci bane Na'am.
kaga wa hazihi wannan in ka lura nihayatul mabarati Na'am.
shine kurewan kyautatawa fil mukhadaba wajen mukhadaba Na'am.
mutum ne an zage shi kai kuma ku nan ku ne dama wanda kun tabbatar da zagin zai zama zagi in ka zo ka ce a wane kai hakuri da wanda suke wada mun san ƙarya ne ba wuce ba to amma sai da ka zo ka ce wane kai da Allah ya ma girma iri kaza yanzu duk unguwan nan akwai kamar kai kaza kaza sai da ka gama yaban shi a matsayin ku na duk abin da kuka faɗa ya tabbata sannan ka ce rabu da su da wanda suke wada mun san hasala ne kaga zai fi kwantar da hankali kaga wajen mukhadaba Na'am.
wa ala darajatil adabi kuma wannan shine mafi daukakan darajobi nan da darajoji na ladabi fil muhawara cikin muhawara kaga ubangiji yana muhawara da manzo Allah yana magana da shi amma kuma sai ake kawo magana a cikin ladabi kaman wani karami ne yake magana da babba a halin kuma mahalicci ne yake magana da ainihin bawon shi wanda ya halitta Na'am.
sun ma'alamahu sannan Allah ya sanar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bima lahu indahu da abin da yake na manzon Allah indahu a wurin Allah min na'imin da'imin na ni'ima madawwami wa sawabin ghairi munqadi'in da kuma lada wanda ba zai yanke ba na'am la ya'khuzuhu addun wanda adadi ba zai iya rikon wannan ainihin ni'iman ba ka sai duk abin da zai yanke shine za a ce ai daga ya kai kaza zai kare to shi baya yankewa balle ka gane ainihin adadin wala yamunnu bihi alaihi kuma wannan fadin da Allah ya Allah ba wai yana mar kwarkwara bane ba yana mar gori bane da wannan abubuwan me Allah ya ce fa qala Allah madaukakin sarki ya ce me wa innaka wa inna laka la ajran ghayra mamnun Allah ya ce kai hakuri kana da fa wani lada wanda ba mai yankewa ba kaga ko a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya nuna aikin alkhairi wani aikata to falahu mislu ajri fa'ili ko kuma ila yawmin qiyamati ka nuna wa mutum daya ya ja nuna wa wani da nashin da wancan shi ma wancan ya nuna wa wani da na wancan da na wannan da haka abin zai ta tafiya to waye kawo alherin tushe shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kaga shi a shi ladan shi ba mai yake duk abin da yanzu karatun nan da muka yi duk abin da Allah zai ba mu cik zai ba shi duk abin da kuma karatun nan da muka yi in wani ya ji ya isar shi ma duk abin da aka yi na alheri yana komawa kan mizanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa inna wa inna laka wa innaka ne yawwa wa inna laka ne qur'ani ne ba shay'i ba larabci ba eh mu je karatu mu je karatu wa inna laka la ajran ghayra mamnun na'am lalle kana da la'ajiran wa inna da ajiran laka ne ko Na'am.
lalle akwai wani babban lada laka gare ka wanda gairar mamnuni wannan ladan ba mai yankewa ba na'am sun musannan asina alaihi Allah ya yabo zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bima manahu da abin da Allah ya baiwa min ah, da abin da Allah ya kyauta min hibatihi na baye baye da Allah ya bashi wa hadahu da kuma abin da Allah ya shirye da shi lai zuwa gare shi wa akkada zalika Allah ya karfafa wannan din da ya zo faɗin baiwan da Allah ya mar baiwan da ba taba ba wani irinsa ba Na'am.
sai Allah ya karfafa wannan baiwan na'am tatmiman littamjidi saboda cikawa ga ainihin girmama manzon Allah da Allah ya zo zai faɗi baiwan sai da ya karfafa bashi bi harfai a take Na'am.
da harfi biyu na take ka san inna harfu Na'am.
taukidi ne Na'am.
lam harfu taukidi ne to da Allah zai gaya masa baiwar da ya mar sai da ya karfafa baiwar da wayannan harfa biyu na taukidi fagala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce me wa innaka la'ala khuluqin azim na'am wa innaka yanzu misali in an ce ai kai ala khuluqin azim ai yayi ko Na'am.
ai kana kan dabi'u mai girma Allah ne fa ya faɗa Na'am.
amma Allah din ma sai da ya karfafa wa innaka lalle fa kai la ala haqiqa kana kan khuluqin wani dabi'a azimin mai girma na'am to wannan aya kenan me aya take nufi kila wasu malamai suka ce alqur'anu tana nufin alqur'ani ne khuluqin azim din nan shine alqur'ani kamar yadda sai da Aisha take cewa kana khuluquhu alqur'an na'am wakila wani kaulin kuma ya ce al-islamu ana nufin ainihin musulunci ne ɗabi'u na musulunci gaba ɗaya Na'am.
wakila wasu kuma suka ce a ɗabul karim wannan ɗabi'a mai daraja da Allah ya ba shi yake nufi wakila wasu kuma suka ce a ai ana nufin laisa laka himmatun illallah kawai ba ka da wani himma sai Allah ko da yaushe ko da kun ga kalibin manzo Allah yana tare da ku to kalbin yana tare da Allah ko yaushe manzo Allah bai taba ainihin samun hijabi tsakanin shi da Allah ko da tsakanin zanakin ba shi wa innaka la ala khuluqin azim ya lokaci yayin tsaya ne yayin mu tsaya nan to alhamdulillah me ina za mu tashi kenan na ga karatun nan dalil wasli yawwa marar biyu karatun na zai je ka yi hakuri ba zai tsare ba kuma mana yana da banza banza sai ka ga lokacin ya jawo wa sunan ya ka zo ka yi wani wayo eh sai yanki farkon ba to ai ya ga shi yake fara zuwa ne da ku ke fara zuwa ya kusa ne da ba ni wani alama ne in saka a tun da dama